صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لقلوبهم قلوبهم, قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيئكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واختار قريشا من كنانة واختار بني هاشم من قريش واختارني من بني هاشم فأنا خير من خيار من خيار وأنا سيد ولد آدم ولا فخر والقائل آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة والقائل أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر والقائل أنا أكرم على الله تعالى ولا فخر والقائل أنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا سكتوا والقائل آه لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا محزبا لا تتشعب شوبتان إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية والقائل إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء لشدة قربهم من الحق والقائل إن لله عبادا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وإن لله عبادا مفاتيح للشر ومغاليق للخير طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر والقائل أهل بيتي كسفينة بهم من تعلق بهم نجا والقائل إن لله عبادا من إذا رؤوا ذكر الله وإن لله عبادا المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيبة وعلى آله وأصحابه حق اليوم الدار العظيم أما بعد آه مولانا الشيخ محمد الهادي آه الشريف الحسني التجاني الإبراهيمي kamar yadda aka faɗa ɗan wan Sheikh Umar Haidara a sauran manyan bayin Allah a shehanai limamai muƙaddamai a halifofi musamman limamin idi araba wakilin babban liman chief imam na Lagos da sauran manyan limamai da manyan bayin Allah manyan shehanai manyan muƙaddamai da sunan su zai zama ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya ba manyan bayan Allah duk Allah ya san sunayen ku ya san da zaman ku yadda yan ya faɗa annabi ya gamu ya san duk inda muka zauna wa alamu annabikum rasulullah an Allah ya mana albishir annabi na tare da mu duk inda muke ba don gudun takurawa ba da sai muna ganin sa guru-guru ko ina amma la yuzi uku fi kasirin min al'amri da anittum to sauran manyan bayin Allah a musamman shi Alhaji Abdu Shafi Allah ya ji kansa Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaman da aka yi bara da bariya dai a sani na wanda ni na zo na bariya da shi aka yi Allah ya ji kansa a sauran yan uwana almajirai muridan shi Ahmad Tijjani masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muridan Tijjaniya muridan shi Ibrahim Kaula da sauran yan uwanmu yan kadiriya musamman shi dan uwanmu Bakadire wanda ya yabi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baɗi salsala wanda ya bi Maulana shi Ahmad Tijjani da sauran dukkan yan uwa da suka zo Allah ya saka muku da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu hakika mun gode Allah kwarai da gaske da ya zaɓe mu ya yi mu ‘yan adam domin da jarrabawa Allah ya ce kowa ya rubuta sakamakon jarrabawan shi zai tabbatar cewa za ka zama ɗan adam ko za ka zama dutse ko dabba ko ciyawa ko wani abu na tabbata da yawa cikin mu nan da mu ci jarrabawan ba. amma da watakila wasu duwatsun ne ma suka ci tabbas da wasu dabbobin ne suka ci jarabawa yanzu haka amma a ganin daman sa mu yan adam tare da wani lokaci in yan adam suka yi gautsi ma annabawa Allah yakan ce a tambaye su a'a a'a a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha fasawwaha wa aqdasha laylaha wa akhraja duhaha wa radda ba'da zalika duhaha a'a wai girman kan da suke ne yarsu da ka tambaye su wai su cin su daga kai mana su dubi sama su dubi ƙasa shin da su da sama da ƙasa inda akwai wahala wajen yin halitta wa yafi wahala yi inda ba da ba da kun faye kunu bane a ce kerawa aka yi mutum ya dubi tsuran kansa wani wuri ya taka ɗan kaɗan a cikin ƙasa ya dubi faɗin sama da faɗin ƙasa ya duba ya ga wanne ya fi girma tsakaninsa da su gaskiya zai gane da khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas amma duk da haka tare da sun fi mu girman halitta da girman jiki sun riga mu zuwa sammai bakwai nan da kasai bakwai sun riga mu zuwa duniya amma Allah ya ɗaukaka mu ya fifita mu ‘yan adam ya mai da mu ke iko da su ba su ke iko da mu ba ya ce wasan lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu gaba ɗaya abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai an hore wa ‘yan adam gaba ɗaya ba ba ba ce an horewa sammai bakwai da kasai bakwai yan adam sai aka ce an horewa sammai bakwai da kasai wato an horewa sammai bakwai da kasai bakwai yan adam sammai bakwai su abinda so ga dama da yan adam kasai bakwai su abinda so ga dama da su sai zama a sammai bakwai da kasai bakwai su aka horewa yan adam su da suka fi shi girma suka riga shi zuwa in ibada ce suka fi shi mai yawa kuma bayan yayi mu yan adam ana iya a taka ribas a dawo da gaba sai an gwammaci dama ba a zama ɗan adam ba saboda mun ji waɗansu da suka zama yan adam din da aka ji aka kwaye a filin alkiyama suka fashe da kuka suka ce yau mai yanzu mar'u ma qaddama ta dawo bai qulul kafiru ya laitani kuntu turaba wannan ina ma amfanin zama ɗan adam in dai zagawa za za yi wannan kukan a ce ina ma na zama turbaya ai gara ma da ba zama ba a gaskiya mutum ya shigo duniya ɗan adam ya fita a kafiri gara ma bai zo ba ya fi mar ba wanda zai shiga wuta sai ya zo duniya dole sai ya zo duniya sako ya ishe shi na annabta ya ce bai yadda ba sannan ya fita a kafiri amma da ta ta bai bai zo duniya ba ta inda zai zama dan wuta to sai muka yi sa mu din Allah ba musulunci ma'ana mun tsere wancan gudun ya kulul kafiru ya laifin kun turaba mun gude masa Allah ba musulunci mun gode masa musulunci ne na haɗa mu da kowane annabi annabi adam annabi ne annabi shisu annabi ne annabi idrisu annabi ne annabi nuhu annabi hudu annabi salihu duka annabawa Allah bai haɗa mu da su ba sai zaɓa mana annabin da da da cancanta jama'a nakan faɗa ina nanata kullum wurin maulidi da da cancanta za a zama al'umma annabi muhammadu to fa sai an yi al'ummar da gaba ɗaya al'ummar annabiyar al'umma ce mazanta da matanta manyanta da yaranta kowa ma'asumi ya zama ma'asumin ne minal kaba'ir was sagair sai ce wannan al'umma ita ce ta cancanta a turo mata annabi Muhammadu wannan ba da ka na faɗa ba ba shashi faɗi ba ne Allah ne ya gaya mana alkur'ani Allah yake gaya mana cikin sautu Ali Imran bismillahir rahmanir rahim wa zakazallahu misaqan nabiyina ana jin karatu masu rubar wannan ba za ku raba mana hankali ba a Allah yake gaya mana alkur'ani wa zakazallahu bismillahir rahmanir rahim wa zakazallahu misaqan nabiyina ana ji ba misaqan nasa ba ba misaqan nabiyina utul kitaba ba a'a misaƙan nabi'ina ba misaƙa bani Isra'ila ba, lama atainakum a kiran asim al-kufi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum bi ma'ana ai ja'an nabi'ina ba ja'an nasa ba nan ne mahallu shahid huna baitul qasid wato anan ne za mu gane cancantan zama al'umar annabi Muhammadu da da cancanta ne to fa sai al'umma ta zama zallar annabiyar al'umma saboda qur'ani ce ya summa ja'akum damirun ne yaudu alan nabiyina ja'an nabiyina ja'akum rasulun annabi muhammad kenan musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqartum akastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah yake cewa ya Rasulullahi ka tuna lokacin da na ɗauki alkawari jama'a kafin na wuce nan. Duk labarin da Allah zai ba annabi bai ce masa ga sabon labari ce masa yake yi ka tuna. Da Allah ka tuna abin da baka sani ba? Eh? Wai nan gaba ɗaya ijma'i ne na malaman tafsiri. duk inda ka ga wa'il suna fasha ai waskur ka tuna ya rasulullahi ka tuna abin da baka sani ba ashe yana na ashe jama'a kafin da wuce nan kan na fassara nan wurin za mu ja baya mu koma bakara hatta halittan adam alaihi salam Qur'ani cewa bai cewa annabi ga sabon labari ba cewa ka tuna yace masa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya rasulullahi ka tuna lokacin da ubangijinka da Allah da Muhammadu bai nan zai ce ubangijinka a lokacin wai a lokacin ma sunan Allah rabbu Muhammadi ana ji in ji Allah wa ya san wa ya Allah sanin sunan Allah Allah ke cewa sunansa a lokacin rabbu Muhammadi tun bai Adamu ba وإذ قال ربك بمعنى رب محمد للملائكة إني جائل يجا ملائكة وإني جائل في الأرض خليفة تنبا آدم وتنبا إبو كسر با با يروان با با دوكو با كوابا با أشي وانشان حديثي نجابيرو آه كنت نبيا عارفا بنبوته وآدم بين الماء والطين kaga fassara zabiri cewa tun bai Adam ba sunan Allah ma Rabbu Muhammadin lil mala'ikati lokacin da ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil bai ce ma rabbul mala'ikati ba ba wa qala rabbu muhammadi ba wai wa qala rabbul mala'ikati lil mala'ikati ba a'a wa qala rabbuka ya rasulullah lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa jama'a mu koma can inda muka fito dazu wa zakallahu misaqan nabiyina Allah ya ce ya rasulullahi ka tuna lokacin da na dauki alkawari da annabawa kaga alkawarin nan duka zallan annabawa ne ba wanda ba annabi ba cikin wanda suka yi sanin wannan alkawari ba wanda ba annabi ba menene alkawarin yace lama atainakum a wata kira lama ataitukum duk ma'anan su daya atainakum nunul azamati ataitukum kuma tawul mutakallim min kitabin wa hikmatin cewa idan na baku annabta na baku littafi na baku hukunci na ba ku yi girma na turo ku duniya kuna cikin mun aiki na isar da sako kwatsam sun maja'akum ku annabawan fa ba ja'an nasa ba a'a annabawan rasulun sai wani babban manzo na ya zo muku musaddiqul limama ku yana mai gaskata abinda na aiko ku da shi shin latuminun bihi jama'a kafin na fassara wannan gaba da Allah wa ke kira imani in ba annabawa ba wa ke kira zuwa ga imani annabawa ko su ne to yau su ma gashi ana kin su zo su imani wai annabawa ya kira fa su zo su yi imani ba ordinary mutane ba a'a latuminunna bihi kuma bihi din nan ba billahi bane a'a latuminunna bi muhammadin wala tansurunna bi ma'ana wala tansurunna muhammadan jama'a muna iya samo wata karina a can surorin gaba mu gano da tuminin me yasa Allah ya hada imani da da nusra sharadi ne cewa sai sun yi imani da annabi Muhammad sun taimaka masa bi ma'ana la tuminun nabi za ku imani da shi kaman wallazina amanu wa hajaru wa jahadu wa la tansurunna za ku taimake shi kaman wallazina awaw wa nasaru lansaru madina kun yi alkawari za ku yi imani da shi imanin muhajirai da za ku same shi za ku masa taimako irin na lansarun madina annaba ake rantsarwa rantsuwan kama, kama aiki ba kala a aqrabtum Allah yace to kun tabbatar da wannan wa kastum ala zalikum isri kun dauki alkawari kan wannan alkawari mai nawi isri bi ma'ana ahadi rabbana wala ta'mil alaina isran kalu aqrarna suka ce Allah mun dauka kala fashadu Allah yace to ku sa hannu wa ana ma kun mina shahidin ni ma na sa hannu jama'a kamar shugaban kasa ne kaga idan ya ci idan ya ci zabe aka rantsar da shi zai abin da ake kira ministerial nominees sunayen mutanen da za a naɗa ministoci idan ya ware ya ware sai ya aika wa majalisa sai majalisa ta kira nominees nan ta tantance su in ta tantance su a dawo shugaban kasa da sunayen su sai ya kira su fada shi shugaban kasa sai su karɓi rantsuwan kama aiki in ya rantsar da su ya biya musu rantsuwan kama aiki suka amsa sannan alkali zai biya su amsa alkalin tarayya idan suka amsa sannan sai shugaban kasa ya sa hannu daga yau na ɗauke ku minista kuma sai ku sa hannu kowa a takardarsa na letter of appointment cewa ya karɓi appointment shi minista ya akan waɗannan dokoki to haka Allah ya ce musu akrarna agatu akadu kalu akana gala fashadu Allah ya ce to ku sa hannu wa ana ma kuma shahidin to shikenan daga yau kun zama annabawa jama'a annabawa fa kenan mu ba annabawa ba ba dukanmu ne siddiƙai ba ba dukanmu ne ma shuhada'u ba kai ba dukanmu ne ma salihai ba tunda akwai irin a ciki kwatsam muna zaune sai muka ji ba notice ba komai sai muka ji an ce kai laqad ja'akum rasulun min anfusikum jama'a babban manzon da annaba ke dako yazo ina mu sai muka ji an ce mana gashi ya zo mana da Allah jiki ya kama mu ko bai kama ba da Allah ya waje ba mu yi biki ko bai waje ba ya waje ba ko bai waje ba ko kyautan da aka ce za a ba wa babanka babanka na jira sai aka zo aka baka da Allah zaka tashi kai rawa gobe zaka yi ba to ba babanka za a ba wa ba dan babanka ba masumi bane annabawa za a ba masumai sun fi karfin su haife ka inda sun karfin haihuwa na yi kawai kwatsam sai kai aka ce an baka kana ajizi mai yawan zunubi da Allah rawa ya kama ko bai kama ba biki ya kama ko bai kama ba ai ba zai kai mutum takurkur ka ce kada ya dariya ba zai yi in ba ka so ya dariya ka daura marmari haka ne ka ɗauki annai Muhammad ɗungurungun ka ba al'umma ka ce ba kar ta yi biki zai yi ai ba zai yi ba annai Muhammadu. Da haka jama'a wannan na nuna mana ashe kenan bikin da muke yin nan wajibi ne ɗaf'an wa shar'an a ɗabi'a da a shar'ance. A ɗabi'a dai na faɗa ba zai kai mutum kurkur ka hana shi dariya ba. A shari'a kuma Alƙur'ani ya gaya mana sun malatu tsalun na yau mai izin anin na'im. kowace ni'ima aka yi wa bayi dole sai Allah ya turɗe su a lahira ya tambaye sun gode ko ba su gode ba ma'ana niman nan ko na cin abinci ne ko na ruwan sha jama'a ina ga nima kamar annabi Muhammadu yanzu akwai abincin da zaka ce raba ka da yunwa fiye da awa goma akwai ruwan da zaka ce raba ka da kishi fiye da awa goma to annabi Muhammad tun ran da aka babu shi ba mu ƙara jin yunwan annabta ba ko mun ƙara ba mu ƙara kishewar risala ba ko mun ƙara dan ya isa in yana yawa ma yayi yawa haka ne to kuma a cewa kar mu gode ai in mun ji butulci kansa ba a taɓa butulu kamar mu ba sallallahu alaihi wasallama jama'a wanda nuna ce kenan wajibi ne mu yi murna kan samu annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da kansa na jinjina mana idan ba annabawa kyaututtuka yakan jinjina musu kyaututtukan ya gaya mana kyautar da ya ba annabi Musa da Haruna yace walaqad mannanna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbi al-azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahum al-kitaba al-mustabin wa hadainahum as-sirata al-mustaqim wa tagna alayhim al-birakin salamun ala Musa wa Harun ya ware Musa shi kadai banda Haruna ya gaya mana kyautar da ya masa ce walaqad mannanna alayka marratan ukhra Musa aya ko wani karo daban ma da nama wata kyauta ba ma tare da Haruna ba kai kadai idza wayna ila ummika ma yuha anibbi bi tabuti fadhi fil yammi falirji yawm bi sani yakuzu aduwwul li wa aduwwul la wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa tusna ala aini lokacin da fir'aun aka gaya masa bokaye suka ce ai akwai wani dan bani isra'ila da za a haifa a hannunsa mulkin ka zai rushe yace a haf ai maganin maganin daman rigakafi labari ya iso da wuri tun da ya iso da wuri ai an gama daga yau duk dan bani isra'ila da aka haifa a yanka shi shikenan aka kama su da yanka ana ta yankawa daga ba mutanen gari suka ta yanka da dai an ci gaba da yankan nan daman bani isra'ila nan su ne leburorin mu fa za mu zo muna leburanci da kanmu yace to a rika fashin yanka kwa shekara da daya shekaran da aka yi fashin yanka aka haifi annabi haruna shekaran yankan Musan da yake tsoro a shekaran yankan a karfe shi. Wai shi Allah in kace za ka fito na fito da shi ba zai ba zai ja gefe ba wani ya ja gefe ya ji tsoron ka. Da haka ba za a haifi Musa shekaran da ba yanka ba a shekaran yankan za a haife shi dan a yi gaba da gaba da Fir'auna. Da haka haife shi kuma aka ce wa babar wa wa na ila Musa a nazihi fa zakifti alaihi fa alqi fil yam ki shayar da shi mama in kina tsoron ya halaka ki sa shi a kwati ki hurga shi a ruwa. Kaji wai wai tana tsoron ya halaka wata jefa shi a ruwa in ba Allah ba sai faɗi haka ki sha da danki mama amma in kina tsoron halaka mana in ba ki tsoron kirki abinci amma in kina tsoron halaka wurga shi ruwa wala takafi wala tazani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al-musali kuma haka aka yi ta jefa shi akwatin a ruwa da ya je gidan fir'auna فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وما جنة ما كانوا خاسرين suka ɗauka suka kawo da aka kawo akwatin da Musa ke ciki aka buɗe wa Fir'auna akan cinyan shi ka san ma'ana haka wai wasiƙa ce Allah rubuta Fir'auna da manyan baki cewa Fir'auna kana cikin Musa ka kashe kana ta yanka jariran da ba su je ba su gani ba dai na yanka su ga Musa har kan cinyan ga yanka shi in ka isa gashi nan ba wani laɓe-laɓe ba ɗan bani Isra'ila da ya taɓa hawa cinyar Fir'auna sai Musan da Fir'auna ke nema yanka. Aka ce gashi ka yanka, kai ba maganan yanka shi ba aka ce daga yau Allah ce na ɗaura ma nauyin cinsa da shansa ko uwarsa ba za ta bashi mama ba sai ka biya mata kuɗi. Sai zama ka da a neman masu shayarwa suka zo in an kai Musa Musa ya kisha wa haramna alayhi maradiya min qablu fa qalat ala adullukum ala ahli baitin yafruna wa lakum amrun nasu faradana ila ummi sai aka kira yar uwarsa ta zo da ta zo ta je ta kira uwar uwar ta zo ta shiga layi da Musa na kawo maman uwarsa sai kama sha shikenan ta aka za ta cikin payroll na gidan sarki daga ran nan aka ta rika biyan ta albashi ta shayar da ɗanta a bata albashi jama'a amma mu da Allah ya bamu annabi Muhammadu wallahi da ya zo gaya mana jinjina kyautar da ya bamu yadda ce Musa walakar mannanna mannanna alaika maratan ukura haka mu ma yace ce lakar mannallahu alal mu'minina lakar mannallahu alal mu'minina da mene iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya dau su babban annabi daga cikin su ma'ana min anfusihim banil bashar min anfusihim al-arab min anfusihim min quraish min anfusihim min bani hashim min anfusihim min bani haka dai har in wancan hadisi na muslim inna allaha tsafa wal kinata min walad isma'il har zuwa wa ana khairu minka ya min khiyar wajen jamala annabi Allah ce mana rasulun daga jaku rasulun min anfusikum wajen da mala manzo ne daga cikin mu yan adam daga cikin mu larabawa larabawa kenan daga cikin quraishawa daga banu hashim wajen jamala kenan muhammadu ne dan abdullahi dan abdul muttalib yadda me me waka ya danganta shi har zuwa annabi adam wajen jalala ba min ba min anfusikum ba rasulun ne min allahi yallusu ban mutahhara ba min anfusikum ba a'a min allahi ne yallusu ban mutahhara fi ya kutubun qayyima ya fi karfin min adama min allahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu kenan jama'a dole mu gode wa Allah mu yi murna mu ƙara murna wayanda suka rayu da shi ma sahabbai in ka ga yadda suke tattala kowane sakan ɗaya da suka yi da shi suna jin kaman bayan sakan ɗin ba zai zai rasu ya su to ina ga mu da bamu gan shi ba jama'a ai mu tattali ya kama kaza Bahaushe na da wata karin magana kuma gaskiyarsa ni tun ina yaro ina mamakin karin maganan nan ko da ke har yanzu yaro nake amma tun ban kaiwar haka ba idan na an wai wani ya shugaba aka ce kai wannan fa ga alama bai sa annabi ya faku ba ko sai na mamaki a wannan irin karin magana na bai sa annabi ya faku ba ko mace ce ta shugaba wa miji ya miji ya ce kai wannan fa mata ga alama ba ta annabi ya faku ba ashe wai yana nufin wato bata san cewa zamanin shugaba ya wuce annabi ya bar duniya ba cewa da annabi na nan lokacin da ya kamata a yi shugaba iya san rai to gasken bahaushe lalle zamanin annabi shine zamanin shugaba dan idan wata ana failar ta tumbatso annabi yakan fito yake kai kowa ma ya nemi me yake so ya ce akwai masu shiga aljanna mutum dubu saba'in ba hisabi ba ukuba sai ukasha yake ya rasulullahi udullahi an yatalani minhum ya rasulullahi ka roki Allah ya sani cikin su annabi bai masa addu'a bai ce anta minhum kana cikin su to me wannan hadisi bukhari da muslim duk sarwaito shi an ta minhum wallahi annabi ya ce masa bai ce mar wai allahumma ta lalle akwai ruwa allahumma ta minhum amma an ta minhum ya zo kana cikin su an gama jama'a ta kai ga idan wani ya yi shagawa zamanin annabi in ya sai shagawa sai ya fashe da kuka ya ki zuwa fadar manzo Allah kwana biyu in an tambaye ya ce shi yana jin ma shi dan wuta ne musulmi ne ba sai annabi ya sa a rarrashe shi a kan yace karka damu kai dan aljanna ne da Allah zamanin shugaba bai wuce ba zamanin daɗi bai wuce ba wallahi ya wuce lokacin da alqur'ani ya sauka yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wala tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din in ba haka ba kuma an tabata amalukum wa antum la tashurun kar ku ƙara daga murya sama da muryan annabi Muhammadu. Kar ku rika bayyana masa zance yadda kuke bayyana wa juna wane jimana wane jimana a'a ya Rasulallah cikin ladabi. Ya Nabi Allah murya ƙasa ƙasa. Don haka haka za ku yi me zai faru sai jama'a suka ce sai wani sahabi jama'a da wannan aya ta sauka akwai sahabin manzo Allah sunansa Sabit ibn Qais ibn Shammasin radiyallahu ta'ala ana masa kirari khatibu rasulillah wa khatibul ansar wannan sahabi radiyallahu ta'ala anu da ya aya ta sauka dama shi yana da katuwar murya makogoronsa a fashe yake magana ta sama sama yake da ya ji wannan magana sai ya koma gida ya je kulle kansa take wallahi shi kenan shi ya zama dan wuta ba zai kara ba fitowa ba ya ita kuka annabi kwana biyu bai ga sabitu bai tambaya ina sabitu bayi da lafiya ne sadunnu ubada radiyallahu ta'ala mace ya rasulullahi makwabci na ne ga gida ga gida da bayi da lafiya da na sani lafiyan salau amma in mun je gida zan je in same shi da haka koma sabi ya je samu sabitu ya ce sabitu annabi fa ya neme ka ya ce wani nema kuma za mun na zama dan wuta ai ba ni ba ni ba fitowa ka san aya ta sauka ta ce duk wanda ya daga murya kan murya annabi ya zama dan wuta ni kuma haka makogoro na yake a fashe ba na magana hankali zaka na zama dan wuta Allah dai ba zai faɗi duk abin da Allah faɗa gaskiya ne sai aka zo aka gaya manzon Allah cewa sabitu ya ce wai ga dalilinsa annabi ya ce ba dan wuta bane dan aljanna ne ku kira shi da Allah ai wannan komi ne wannan zaɓin wallahi ma kullum kaina zan yi fashe da kuka sai an kira ni an bani hakuri an ce ni dan aljanna ne sannan sai in fito in ci gaba da hulɗa da jama'a a to ga bo ga bonan ta sauka me zan jira don me zan tsaya ina fargaba annabi ce a kira shi dan aljanna ne ya zo radiyallahu anhu yana kuka ya miƙo kansa gaban manzon Allah yana kuka da zallai annabi ya ce sabitu a matar za an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa tadkhulal janna baka yarda ka rayu kana mai godiyan Allah ka mutu kana shahidi ka san dajan ce na yarda ya rasulullahi wallahi Anas dan Maliku yace tun daga ranar in mun ga shafta dan aljanna zo nan dan aljanna ina za ka je yadda ga ina kita shehu illa shehu ina za ka je haka sahabbai ke kiran sabitu ran nan sai da ce dan aljanna wallahi ta daga ran dan aljanna muke kiransa sai muke la ga dan aljanna tun bai mutu ba haka ake kiransa dan ya zama sahabin nan bai mutu ba sai da annabi ya bar duniya sai da aka je yakin yamama sabitu ran da zai mutu ya wata karama dan ya tabbatar dan aljanna ne shi a kashe shi a wurin yaki radiyallahu anhu da ya shahada yadda annabi ce fa ka yarda ka kana mai guda Allah ka mutu shahidi ba sai aka kashe shi shahada da dare yayi wani a cikin sahabbai sai mafarkin sa sai sabitu ya ce masa kai ka bude kunnenka da kyau zan baka sako saura kuma ka farka ka ce wai mafarki ne sako ne sosai ka bude kunne jama'a mafarkin ba zai gaya masa ba amma kika saura kuma ya farka ya ce mafarki ne to me zai kira shi ma mafarki ba yace idan ka tashi bacci ka gaya wa kwamandan yaƙi Khalid ibn Walid radiyallahu anhu cewa jiya da aka kashe ni da rana wai ɗazu da aka kashe ni da rana ka ji wata magana ba ɗazu da aka kashe shi ba ɗazu da aka kashe ni da rana wani ya zo ya kwashe sulkena da takobi na da kayana ya je ya koyi a wani waje wani musulmi bai san ni ma dan uwansa musulmi bane a ɗaya ko a kai wa magadana idan an je Madina kuma sako na ɗaya kenan sako na biyu in an je Madina a gaya khalifan manzon Allah Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu kafin na fito na ci bashin wani fan kaza na ci bashin wani ma fan ɗari kaza fan ɗari kaza a ɗiba a bashir mali a biyar saura kuma ka farka daga bacci ka ce mafarki ne ka tabbata ka isar ba ya ce zan isar da ya farka da safe a guje ya wajen Khalid ya ce radiyallahu anhu ya ce ga abin da ya faru Khalid ya ce a je a tona inda ya faɗa aka samu sab inda ya faɗa jama'a da ga sai na Abubakar wannan wasiya na mamaci ba wasiyar na wanda zai mutu ba wanda ya mutu ne ba da wasiya bayan ya mutu sahabban manzon Allah jama'a yanzu muna rike da GSM muna cewa an ci gaba har yanzu ba a GSM da zaka magana da nan lahira ba amma shi sahabi yau shekara dubu da ɗari hudu sai bayan ya mutu yake aiko sako bayan ya mutu ne sannan zai tashi ne bacci ya ce ga aika na ka je ka faɗa annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan yana nuna cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi kyautar da Allah ya mana ta isa ta kai ga annabi Muhammadu jama'a kamar yadda kullun Qur'ani ke gaya mana shi kadai ne a alqur'ani duk inda Allah ya ce abi Allah sai ya ce abi annabi Muhammadu idan ta da Allah sai ce wa diur rasulullahi amri minkum ya alzaji Allah zai ce wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un wa adi Allah zai ce wa rasulahu in kuntum mu'minin wa adi Allah zai ce wa rasulahu lakum turhamun man yudi rasula ba zai ce kaman aba Allah ba man yudi rasula faqad aba Allah wanda ya bi manzo ba wai kaman ya bi Allah ba hakika ya bi Allah jama'a duk Qur'ani ba inda aka ce adiwullah ba ce adi rasulullah ba duka Qur'ani gaba ɗaya sura 114 nan ba inda aka ce abi Allah ba ce abi Muhammadu ba amma abin mamaki akwai inda aka ce abi manzo Allah ba ce abi Allah ba Al-Qur'ani a suratul Nuri Al-Qur'ani ce waqimus salata wa atuz zakata wa adiur rasula la'allakum turhamun nan ba adiwullah ko ya arama babu go jama'a wani ya tabbatar mana cewa annai Muhammadu duk inda yake wato duk inda muka ɗauka karatun ya wuce nan ranar sha bakwai ga watan Ramadana hijira ta da shekara biyu ranar Juma'a yawmal furqani yawmal takal jama'an ranar yakin Badar manzon Allah ya sa tafin hannunsa mai girma na dama ya danki kansa danki ɗaya ya dubi kafiran maka su dubu ya watsa musu duka sai da kasan ya shiga idanunsu ya ce shahatul wujuh shahatul wujuh shiddu alaihim ku faɗa musu jama'a da aka watsa wannan ƙasa da Qur'ani ya zo ba da labari ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wannan muna yawan biya a wurin mulki ana gani abin da sauki ba mai sauki bane wallahi jama'a barin ga muku barin muku na babban mahaukaci wato in ba Allah ya faɗi wannan magana ba kowa ya faɗa ƙarya yake Allah kaɗai zai faɗa ta zama gaskiya bari ka ji karatu wa ma ramaita ya rasulullahi ba kai ka watsa ƙasan nan ba kamar annabi ya tambaya ya ubangiji yaushe ne ne ba ni na watsa ba bai ce masa kabla an ramaita ko ba'da an ramaita ba a'a yace is azzarfiya iz ramaita a daidai lokacin da ka watsa a daidai lokacin ne ba kai ba jama'a ka ka san misalin wannan da Allah kafin na wuce nan wurin a saurara a samu masu cewa annabi kaman kowa yake nan wanda ya jibo dan sanda ya gaura mana bari in dan sanda ya tambaye shi ce ba ni na mare ka ba Allah ne mare ka to a nan ne dan sandan zai gwada masa annabi ba irinsa bane kuma a aikace ba wai a karance ba domin ba karamin tawassuli ma zai sa a fito da shi ba ko kuwa haka ne saboda ya mari gwamnati ko to annai ba yan sanda ya watsa wa kasa ba sojoji ne sojojin ba masu taurin kai da makka kuma Allah ya ce shi ya watsa kuma a daidai lokacin da aka watsa ne Allah ya watsa jama'a annai Muhammadu wannan hannu mai albarka wanda in ya jefe ka Allah ya ce ni ne jiba in kun gaisa hannun na sama da hannunka Allah ce hannuna ne sama da hannunka haba jama'a shi yasa sahabbai lokacin da ake gina masallacin Madina da suka ga wannan hannun da Allah ke cewa in yayi jiba ni nayi da shi ake kwaba laka ake ɗiba tubali ana jerawa ana masallaci wato kaman ka zo ka samu ahadi an faida ne ka ce wai mu gina zawiya ka san za mu riƙe muna jiwani ne ko da Allah wannan ba sai karo dan duba ba ka san haka zai haka ne za mu sai muna rera jiwani ko wallahi sahabba ka suka bingire da waka suna yabon manzon Allah saboda dadin ya isa suna waka za ta nanu lazina bayau muhammada alal wafa'i ma baqina abada nanu lazina bayau muhammada yace allahumma la aisha illa aisha al-akhirah فانترهم الأنصار والمهاجرة yace gaskiya ne ba wata rayuwa mai daɗi Allah ba rayuwa mai daɗi sai rayuwar lahira domin daga irin wannan hali akwai abin da wannan daɗin ba lahira ba annai Muhammadu ana kwaban kasa da shi suna ganin ga kasa a rigar safa mai girma abun daɗi kamar kashe su sun yi sun yi zauna ce da shi za a yi annai Muhammadu shi za kai yanzu ai kaga albarkar shauƙin masallacin ko da masallacin da ɗan adam ya saka yau a duniya bayan ɗakin Allah kamar shi saboda girman ginin shauƙin waɗanda suka gina da annai Muhammadu aka gina shi shi za mu mu shekar Islam shi bayan kaula lokacin da Ahmad ibn Taymiyyah Harrani lokacin da ibn Taymiyyah ya katubara ya ce wai duk wanda ya ziyarci annabi Muhammadu a kabari ba da niyan masallaci bai je da niyan ziyarar annabi ya yi laifi ya aikata haramu da shehu mu shehu Ibrahim Kaula ya ba shi amsa ba ayoyi da hadisai ya jiya masa ba a abin da ya ce masa amsa aikace ba shi sai shehu ya ce ni kuma da na je Madina in ji shehu Ibrahim Kaula da an tambayi mu tabiya me yasa kace wanda ya ziyarci kabarin annabi ya yi laifi sai masallaci sai ya ce annabi ne faɗa hadisi ya ce لا تشد الرحال إلا إلى صلاة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ba inda ya kamata a ɗaura kaya da niyan ziyara sai masallaci ya uku masallacin haramin makka da wannan masallaci na da masallacin kudus da shehu ibrahim kaula ya zo ba shi amsa sai shehu ya ce ni kuma da na je madina garin manzon allah salasan da na ƙwanƙwasa ƙofa na ƙwanƙwasa ƙofan manzon allah sai aka ce wa ke kungasa kofa waye ne sai na ce huwal hibbu masoyin nan ne aka ce wanne a masoyin alfazazi ko busiri ko wace a ibrahim aka ce me ya kawo shi ya ce kajja a za'iran ya zo ziyara ne aka ce ziyaran masallaci ko ko a li ahmada khairul alamin wa shakira yace wa ke ta masallaci ba masallaci da baro a gida na zo ba na zo wajen annabi ahmadu ne da ya fi dukkan talikai na ziyarce shi kuma in gode to da ya zo a nan sai ya jawo hankalin ibnu taymiya ya masa shagube ya ce to faman kana yanhulil madinati za'iran siwahu to ni kan fa inni jitu ahmada za'ira wanda duk ya nufi madina da niyan ziyarar masallaci ya sauka lafiya da niyan ziyarar wani abu ni kan annabi ahmadu na zowa ba wani waiwaye ba juyawa to anan sai anan ne sai ja hankali ibnu taymiya irin na malamai yace haba ibnu taymiya kana maganar masallaci ka manta a hadisin yana ta wa masjidi haza masallaci na wannan ba dan nasa bane da bai kai a ziyarce shi ba cewa lahul masjidul a'ala a ce masallaci na annabi ne ko ba shi ya gina ba ya isa daraja ko bai isa ba to wancan bayan nasa ne fasaha mushiduhu da annabi aka gina masallaci ba kawai ya gina ba wa tsahu raudal jinani mujawira ya yanko dausayi daga aljanna ya shimfiɗa a masallacin yana kan mimbarin sai ce ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna wa mimbari alal haud daga kofar ɗaki na gida na ɗakuna na can zuwa nan mimbari na dausayin aljanna ne wato duk mai kwaɗayin aljanna ya zo kada kwankwasa annabi kofa daga kofa ma yana aljanna ya isa sai in bukatan ka tafi aljanna sannan kake kwankwasa wa annabi amma kar ka kwankwasa in dai aljanna ne zauna wurin ma aljanna ne ka kwantar da hankalin ka zauna kaga ba a rauda aka shimfiɗa annabi ba fa a'a ba inda ya nuna aljanna ba wurin aka shimfiɗa shi ba gaba da wurin ne ciki aljanna ne ko ba wurin cikin ba magana sunan cikin makwancin annabi sai da aljanna sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu da haka idan kana kofar gida annabi yanzu da za ka je madina kana rauza ka yi waya gida wajen matan ka ce halo mai gida daga ina kace magana kace daga aljanna wallahi daga aljanna ba ka fara ka rantsa da abin da zai kashe ka wallahi daga aljanna nake waya mai gida daga aljanna baka mutu ba ce kwarai daga aljanna ciki ma ba ta waje ba ta ciki saboda annabin da ya ce mana akwai aljanna shi yace nan aljanna ne me ya rage kuma annabi muhammadu daga ya wuce nan ta kai ga annabi ne kawai ko ko Allah ne ka so shi ba dan Allah ba dan wani abu daban ba zai karbi soyayyar ka ba duk abin da kai ba dan Allah ba Allah ba zai kawo ba amma annabi ko don abin duniya ka so shi wallahi aljanna zaka shiga matakan kana sallah in ji annabin ba in ji ni ba cewa ko don abin duniya ka so manzon Allah dan aljanna ne kai kwantar da hankalinka dalili annabi Muhammadu Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun rawaito hadisin sa ibn Abi Waqqas da aga ji ko mun baka lasika ne Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi wajen Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu cewa sadu ya ce ina zaune a gaban manzon Allah jama'a wallahi kullun na ji hadisi sahabi ya ce wa ina zaune a gaban annabi sai na ji namar gibda wannan kamar ba mutum zai kai da cin naman kaza ne yana ma waya kai ko kana fursuna ya ce ina zaune a gaban manzon Allah sai aka kawo masa dukiya sai ya rarraba da ya raba sai na ga bai ba wani a wurin ba sai na ce ya rasulullahi dan me baka ba wani ba wallahi yadda nake wallahi ni la urahu mu'minan wannan nan mumini ne dan me baka bashi ba annabi yace awa musliman ko dai musulmi sa'ad yace na zauna daga baya sai halayen mutumin na kirki da na sani sai daɗa motsa ni ce kai ya rasulullahi dan me baka ba wani ba wallahi wani nan mumini ne annabi ce musulmi dai aka yi haka a na uku annabi ce wai haka sa'ad wallahi inni la utir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya makafata an yi an yukabba ala wajhi fin nari yace annabi yace ba kyauta na zaka duba ka gane wa nake so ba nakan ba mutum kyauta wanda na hana shi na fi so akan wanda na bawa shi wanda na bawan na ga akwai kaikayi a zuciyarsa dangane da ni na ba shi kyautan ne dan ya sori don gudun kar a kifa shi a wuta da in ya mutu haka dan wuta ne amma ko don kuɗin ya so ne aljanna zai je annabi muhammadu wannan hajisar hunani tana da tabbatar da wannan ran da aka yaɗi hunani jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su dubu goma sha biyu suka nufi hunani ba su fita yaƙi da yawa haka ba suka ce kai yau kan lan nuglabal yawma min qillatin yau dai ba dai a ci mu don muna yan kaɗan ba da aka je wurin yaƙin kawai sai suka ji wani ciwon Allah ta daman da yawa kuke cin yaƙi to bari in ba ku wuri da Allah ya ba su wuri ko kawai sai suka ji ruwan kibau sai duk aka watsa aka gudu aka bar annabi shi kadai sai mutum ba su wuce goma ba annabi na tunkulowa yana yi wa inda kibawun ke fitowa sallallahu alaihi wasallama da ya nugo yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ya mazo sallallahu alaihi wasallama kafiran suka gudu da suka gudu daga baya aka ci ganima aka samu ganima da yawa alqur'ani da kan nasarakum Allah fi muwajina kathiratin wa yawma hunain iz ajabatkum kasatukum falam tumni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ard bima rabasum wa allati mudbirina thumma anzalna sakata ala rasulihi wa ala al-mu'minina jama'a da harka ci yaki annabi yace ku ga wa malikum na awfin cikin manyan garin na idan ya zo ya musulunta zan maida masa da duk abin da duk dukiyarsa da kwace haƙi zan ƙara masa da raƙumi ɗari wajen kare ja wuta ba kuɗi yake ba shi kare ja wuta jama'a ka san lalle zamanin daɗi ya wuce ko lokacin da ake raba kuɗi kuma a ƙara ba da aljanna in ka tukuni an dai maka zama ɗan aljanna zan zan mai da masa da duk abin da ake ci da yaƙi zan ƙara mara raƙumi ɗari maliku na wani ne zai musulunta da ya ji da raƙumi ya zo dan da ya zo musulunta da aka mai da masa da ya mamudu ba za su kama kawai a cikin ba shi hakuri da yadda ya mara dole da ya juya yana shi ma sai zama da fadar sai bin da waka yana ta ما إن سميت ولا رأيت بمثله في الناس كلهم كمثل محمد ban taba ji ba kuma gaskiyar sa kan babu sai ina ku yake ji ko ana jin babu babu ban taba gani ba dan gaskiyarsa sai ina koya ke gani ba a ganin ba kamar Muhammadu ban taba so ku taba gani ba a cikin mutane ba mutum shi ma zai zama alfaza ce sai ya boye alburla jama'a annabi ya dauki rakumi da ya ba ya ba Abbasu an Ibn Mirdasin rakumi dari ya ba Alkama Tukurai rakumi dari ya ba Safwan rakumi dari radiyallahu alaihi salatu wassalam da ya rarraba musu abuni wani ya ce asala ni fa dari ya kasa mu ya kara ma dari a ka'idan kyauta in an baka dari ka ce a kasa sai ake kara ma ko goma amma shi dari ya ce aka kara ma sai ce su ba sun kasa aka kara ma wani dari jama'a da bai shiru ba annabi bai su bayarwa wallahi da ya tattara da kasa da har yau ana ba shi shirun da ya yi ne kawai da har yau bai shiru ba a ba shi in kana mamaki haka ya taba sa a yanka ne akuya tana da ta raba ka san yar son sawu naman sawu akuya sai ta sai ta me me tukunyan ni ko mu sawu da aka yi kama a nesa sai ya gata ya gata sai yaji ya ce saki bani wani sawu da ya gata ya gata ya yaji saki bani wani sawu da ya gata saki bani na hudu sai ke saki bani wani sai ta yar son da akuya kan fahimta ba hudu bane sai kashi da ka cika wadda ni ka da ba zai kare ba shi ba karɓar da ni da wallahi da ya ci wata a karamar da har yau bai gane ba da ba shi zai annabi muhammadu da aka jama'a da aka gama wannan kyauta su mutanen madina nan saru ba su samu ba ba raba da su ba sai suka ce ayya kaga annabi da zumunta ya ga yan uwan shi mutanen makka ya rarraba musu mu bai ba mu ba sai saduk ubada yace kai yin kunkuni bayan annabi munafinci ne ku bari ni zan je in ga masa bai kamata mu ga munafikai ba yace ya rasulullah mutane na ba su ji dadin wannan abu ba yace kamanya yace rabon nan da ake ba samu ba annabi yace aina anta min zaka da sa'ad sa'ad ba ra'ayin mutane ka ba ra'ayin ka dake so kan ne matsayin ka ya sallai ma ana illa rasulun bi kullu wallahi ma ra'ayi take eh mana ai kowa ka koyo ci ba banda niki da ko niki da ka ga amma ya ma tiyata yace ka warke shi amma ka ga kunguni kace ka ciwo zai daga ga zama ra'ayi ma ra'ayi nake ni mara ina baban ba annabi ka tara mun mutanen naka daga ku sai ku ya tara masa ansaru zalla annabi ya zo alaihi salatu wassalam ya ji ce haba mutanen madina dan abin duniya da na raba na daure imanin mutane suna tafi musulunta waɗansu su ma su musulunta ina nan rashin imani ku na dogara kuka imani ku danna da karfi zai iya idan shine abin ya taba muku zuciya alam ajidkum dullanan fa hadakum Allahu fi ألم أجدكم آلة فأغناكم الله به ألم أجدكم فرقة فألم بينكم به نجع الله ورسوله أمن وأفضل يا رسول الله الله ورسوله أمن وأفضل يا رسول الله يتعى shin ban sade ku a ƙashe ba Allah ya shirya da ku da ni suka ce haka ne ya Rasulullahi ban sade ku a tsiyace ba Allah ya zurta ku da ni suka ce haka ne ya Rasulullahi Allah da manzo suke da abin gorantawa ban sade ku kan kwarayi ba Allah da kan ku ne suka ce haka ne annabi ya san tayo a cikin su a samu wani munafiki na dan kaikayin zuci ita yo to shi wanda yake da goranta mana ya manta shi ma mutanen garin su koron shi suka yi muka bashi masauki annabi ya san wanda su da riga su sai ya shawo kansu sai kada su je wuta sai ya karo kansu sai ya musu ala ci jibuni ya ina ta muku gori ba za ku ban amsa ba ku ban amsa ba wajen dai kan wani suna ya zama wuta ga ya riga su faɗa ba za ku ban amsa ba ya rufe mai da abun wasa wasa sai suka ce bi mani jibu ka ya rasulullah da me za mu baka sababu da dacewa yace wallahi law shi'tum la ajabtum wa la sujudtum da kun zo sai ku ban amsa kuma dole a ce kun faɗi gaskiya kuma sai ku ta mu alamta kina qalilan fa awai naka alamta kina mafzuran fa wasai naka ba nan ka zo an koro ka mu muka baka masallaci ya riga mun bada ba nan ka zo ba ka da komai mu muka baka da kuma da sai ku ga mu haka jama'a wai kar wani ya zama kai zaɗan wuta annabi sai riga su faɗa yanzu ko ka tuna ma hadisi ka tuna eh ba ka ba mu hadisi ba ka ji na faɗa yanzu da na yi zai faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda rahama ba sai yake yake mu saba mutanen Madina ba za ku yadda da ma an yi rabo sun kibira umar sun samu kuma da tumaki da awaki ku kun samu annabi dungurungu annabi ke gaya musu ba jama'a annabi ke jinjina musu wannan an yi rago jama'a sun samu raƙuma da tumaci ko kuma kun ɗibi annabi ɗan gurungun zuwa gida dan Allah ba ku samu rago ba sai suka fashe da kuka suka ce radina bi rasulillahi isman wa hasa wallahi mun yadda da annabi a matsayin rabo a matsayin kaso wallahi kason gare kowa shi yasa shi yasa kaula a nan wurin yake kamfantar kai amma nan kun gama da jama'a yace wa yawmu hunayn fa takal shawadahu عن النبي كان المصطفى ومبدب هذا أبا سفيان مئة سنة وصفوان حتى صار ممن تقربوا ومالك والأباس أبوء منهم وعلقمة نيل أطاع فوئبوا وكل من بهذا وإنما يغيرني من حظه ظلم حظه صلى الله عليه وسلم Ita da ni ba za kuma suka dame ni ba, za kuma ai suna aiwa har yau akwai su. Wadanda aka ce annabi ɗin gurungun shi ne rabon su wadanda su ne kewa kishi. To me suka bar mana, za su ba su ibira kuma wanda su bar mana annabi. sallallahu alaihi wasallam jama'a wallahi dole mu gode wa Allah annabi Muhammad ke bai wa ta'ida mun gode Allah da ya bamu annabi Muhammadu da lokacin sallah ya mutu azhar zan kira jama'a waɗanda su rabi da dikar shi tijjani ba su yi kokari su karba istighfari da salati annabi da la ilaha illallah inda wanda bai karba ba tun da wuri ya daga hannu ka karba saboda lahira muka nufa abinda muka ci jiya da wannan muka ci shekarunta da wannan muka ci ranar aihuwa duk mun ci wannan gidan ne ba wancan gida ba ya rako wato mun yi ta cin abinci don mu kai yau ba mutu bai a takaice tun daga ranar aihuwa zuwa yau mun yi ta cin abinci don mu kai yau lahadi ba mutu bai abin da za mu ci an jima bayan azar kuma don mu kai gobe ba mutu ba za mu ci haka ne abin da za mu ci litinin don mu kai talata ba mutu bai haka ne ya zai hana mutuwa a ƙarshe zai hana a cikin ba zai hana ba to wannan rigunan muna sawa su raka murani da yi su raka muranan sa rigar ƙarshe shi ne likabari rigunan jikinmu suna raka mu ne don kar mu zauna tsirara har kafin sa likabari da ya sa su kafin da za a ce a ce na makata ne ba namu bane har sa ɗan ɗinki da muka muka jaura aka amana mai kyau to na makata ne ba namu bane a zaɓi wanda ba ɗinkan ba a rufe mu a tura rani jama'a amma lazumin da muka yi jiya ba ko na kowa jiki duka namu ne ba wani wani yayan mu ne zuma wani magadan ne zuma da wazifa da muka fita jiya zikirin juma'an da ya wuce namu ne to jama'a duk mai shiga wannan duk wanda bai shiga bai daga hannun bashi da kashe da wanda bai karba ba ya daga hannun bashi da jari ya yi da wanda bai karba ba na ga hannaye na tashi ku daga nasihatun minni ila ikwani fasultu ku daga da tijani طريق ماضي الفضل والرضوان أسس في السنة والقرآن وكان طريقة الجانية كم من يوم يرجع هذا ما قال لك ده هو ما قال لك أنا دي طريقة الجاني Allah ya karɓi ali ya faɗi alikan da alƙur'ani bai ce dole ba amma kuma daga ran da mutum ya karɓa zai sai har mutuwa dan arzikin lahira ne me raka mu kabarin ba ba ma so mu cinye sai muna so sai ran da za mu je kabarin kafin ka da ta ne zaka mu lahira da haka in an shiga ba da kuna ji na kuna ji ba da tijjaniya da wata dariƙa amma dukkan dariƙu waliya gaskiya ne ba da ziyarar waliya sai tijjana ma nan ziyara fara amma muna son dukkan waliyan Allah muna ganin girman su muna itikadi da matsayin da Allah ya ba su amma saboda mun samu mai gidanmu da dukkan jama'a a mu gidansa ne za a kula da sallah ya cikin jama'a in an samu iko za a kula da hakkin yayya dan wazifa sai cikin da ba shan taba kun karba ko an sa ku gaba ku yi niyya cikin lamarin da bilalai na ramarin mutum ya kan da kan sai idan an zama yanzu da dalili na da zama zama da wani zama zama zama zama da dalili jama'a kun san yanzu kun karu kan mutum nawa ne kun san kan mutum na ko karu kun san kuma ku ga mai kun sani kun sani to abin da ake ba da kasi na adadin tijjanawa a Najeriya zan nana ta ana maganan ba mu gaza mutum miliyan arba'in ba. wayannan mutum miliyan arba'in idan ka haɗa lazumin mu na safe da na yamma da wazifa abin zai rasa naka na rana ɗaya idan ka buga lazumin safe kowa na yin istighfari ɗari biyu da talatin ɗari da safe ɗari da yamma talatin a wazifa haka ne salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu haka ne la ilaha illallah ɗari uku ko da idan ka buga istighfari ɗari biyu da talatin na mutum miliyan arba'in za ka samu istighfari biliyan tara da miliyan ɗari biyu. Wannan a kullum rana ne ba a sati ba wata ba rana rana. Yanzu haka na ce ya hau sama idan ya tsarin kalmar tsayibu wani abu da sarari da fau. Ne kuma yana hanyar na safe da ya hau. Haka ne? Jama'a miliyan dubu tara fa zan yi da hausa da miliyan ɗari biyu. Salatin annabi kuma a kullum tijjana ba na duniya ba ba na Najeriya kawai kuma ba a sati wani rana ɗaya. Muna karanta salati kowa ɗari biyu da sittin da biyu. Idan ka buga za ka samu salatin mu ya kai biliyan goma da miliyan ɗari hudu da tamanin. Kullum rana. Hairar mu kuma ɗari da safe ɗari da yamma ɗari a waziba ta kai biliyan goma sha biyu. Miliyan dubu sha biyu. jama'a kun san wannan a shekara nawa zai kama a shekara ba a cikin su ba wanda ya gara tiriliyan talatin tiriliyan talatin jama'a wannan ko da an ce tallafin mai ba ko an ce tallafi ko an ce tallafi gaba daya ba wai a dan cire kaɗan ba su ne duka ba kun san rayuwa ta yi ba ko an ce ta tafiya gani wallahi ta yi dalili saboda da wannan ibadu akwai hadisi imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila rikati wa la yunqasu min ujurihi shay'a duk wanda ya sunan suna mai kyau sun jihar da ladan sunan da hannu wanda suka koyi da shi dawa muke koyi da wannan wuri shehu ahmad tijjani ma'ana a kullum rana a kamishin ɗinsa na 'yan Najeriya yana da istijmari biliyan tara da miliyan ɗari biyu kullum rana. Wannan ba an ce rawa da iyali ba ne, na sani shi kadai yana kwanciya kawai da jiyar lauta lalu. Jama'a, da wannan fa a kullum yana da salati biliyan goma da bi- da miliyan ɗari hudu da tamanin kullum daga Najeriya. Ai dala biliyan sha biyu. Kun ga adadin mutanen duniya yau guda nawa ne? Ba wuce biliyan bakwai ba. Idan ka raba hailalan 'yan Najeriya ma dukkan masu ruwa a duniya sai an samu rara na hailala biliyan biyar. rana kuma na rana ba na wata ba na rana da ka raba duk duniya kafirin su da musulmin su da wanda yake akwai Allah da bawan maciji da bawan mesa kowa ya samu to sai an samu rara na biliyan biyar na rana da ba dan Allah da kai shin shauki jani an je lahira waɗannan ladoji da zai samu na kamisho in an je lahira dan Allah akwai jujin lada ne a kasa da akwai jijin labo wani shi akwai jijin labo amma ba jijin lada a naira ba akwai akwai wane mutum to ya ce ba ta kan kenan ke in ba ke shogo mai zai da su sai ke so amma na tabbatar mana ce bai wanda Allah ya ba mu babban ne mu rike da kyau jama'a mu gode Allah da rike tijjani duk wanda ya samu ya rike ta da kyau abin da zan rike mu rike da kyau zan cika magana na da kalma daya za a yi insha Allah zan cika magana da kalma abin za ta mulke da kyau saboda idan ka ɗauki sharuɗan tijjani ka sa wa jirgin sama jirgin muka yawancin muka zo wanda muka zo daga nesa idan ka sa wa jirgin sama za ka ga duk sharuɗan ya ɗauka jama'a in an shiga tijjaniya ba a fita ko ana fita ba a fita idan ka shiga jirgin sama aka gama komai za a tashi don a gwada maka ba za ka fita ba sai an tafi sai an tafi ka da jarumci akwai da ma ko hauka ta kai ba ka sauka ba na san ne ta ne mama magani amma nan da ka shigo ke yana komin nutsuwan ka sai an daure ka ga rawani ga shi mamma za ta daure ka da garshi a jirgi ko ba ga wani ana daurewa ko ba ka wani nutsuwa ta mai yawa ba sai an daure ba daure shi zai to na shiga ba fita ko ba a ɗaukar da ɗariƙa zai yi ka shiga cikin sama guda biyu kama ka tsaye tuna IRS ya tuna kabo in dai ta lalace ka koma ɗaya ba a ɗaukar da ɗariƙa ba a ziyarar mu ne ta tijjanawa ana cikin sama a gajimare ta kace direba ya samu gada ka ziyarci wani direban ɗaya jirgin zai samu gada ka je ziyara ba ba zai yi ba. Jami'in sallah a jirgi ba a tashi sai an daidaita sabu akwai masu jin tabbatar sabu ya tsaya nan jiro na kujeru in kujeru ka tafi kokari a ta koma daidai in ta kwanta a ta dawo ta daidaita sabu. akwai gidan lima a jirgin gwamnati akwai sahun gaba ko kuma wanda yake sahun gaba ne moya ko yadda an daga girma sahun gaba a falla sahun gaba na jirgi ma masu kasa ai sai an so tara gule ma ke masu hadisi na magana ma an so tara gule na magana kawai masallaci ya kuce amma ba sabu ne kuce ba za su tara gule jama'a jami kaga duk abin da zai ci fari tare za a ci abinci tare jami sallah jami wazifa za a yi tare ko mi kallo za a yi tare ana shan taba a tijjaniya ana shan taba a jirgin sama sharuɗan sun shiga sun shiga to bamban jirgin da iya sauka murtala muhammad yafon ko na mandi azukoye ko abdulaziz ajidda ko yusuf yafon a london jirgin tijjaniya ba zai sauka ba sai a gaban manzon jama'a da wannan misali ya nuna a jirgi muke ko to sai mu fi kowa kiyayewa abin da zaka fi kowa kiyayewa saboda idan kana tafiya a kafa in ka faɗi da baka ji ciwo ba mun ji ciwo ba ka kakka da riganka ka san me yasa baka ji ciwo ba ba akan keke kake ba da a keke ka faɗi ba za a ce baka ji ciwo ba sai baka kuje ba baka gurɗe ba baka tangare ba in a keke ka faɗi ba a cewa baka ji ciwo ba ka san me zan da keke sun mai kama hatsari saboda ya fi shi arziki in yi ba da zai ba dan talaka na yan kafa ba na yan keke zai haka dole ya ji ciwo sannan amma in mai babur ne ya accident ba a tambayan kujewa ko targaɗe akwai da ake ba karye ba da haka lalayen nan babur ya fada da ba a tambayan kujewa ba targaɗe ana wani haka ina ta na fatan ba karaya da dan shi ya bi mai keke arziki ba zai ba don talaka na yan keke ba na yan babu zai idan mai mota ne accident ba a tambayan ba kare a zai ba mutuwa in da ita motoci sun accident zai ce ba mutuwa zai ce wani sun suna nare hannu Allah suna asibiti haka ne amma amma in jirgin sama ya accident ba cewa ba mutuwa sai ce yana cikin jirgin wata cewa ba mutuwa yana ciki eh, yana ciki da wata ba fasa fitawo haka yake ko to jama'a mun tabbata Alƙur'ani ya ratsa namu hatsarin jirgin sama tun jirgi bai zama da shekara dubu da ɗari hudu. Ya gaya mana wa man yushiddin layi fa ka anna ma kharra minas samai. Wanda ya da Allah ta yi kamar wanda ya fada daga sama ne. A yaushe hau. An da fadawa ba hau ba? Ai dan bai kai kawai da ake nan. A da Qur'ani ya bari nan gaba za a hau. Eh? A to. Wai hau ban tana fada. An ce kamar ya fado daga sama ba sai ka warke ba ko. a shata nan gaba za a hau kuma ɗin ba zai ba. To daɗin mu jirgin mu na Tijjaniya ba shewa mu Tijjanin da kansa yake da manzo Allah ke jin Da haka mun tabbata hannaye ne ma'asumai ma'asumai ke tuka jirgin ba wai hannaye masu ijtihadi ba mu sai dai ba. Ke tuka shi ko kai kuskure. Amma duk wanda ya laifi aka jefo shi daga jirgin ba dai ma. To sai dai ta wanda mu daga ma hannu to shi kenan kuma. jama'a Allah ya kiyaye Allah ya sa mutu muna yi Allah ya ramu ya kashe muna yi ga sharifi nan Sheikh Muhammadu Alhaji Alhassani dan uwa wannan bayan Allah Allah na girmama mu da su saboda matsayin su a wurin sa da Allah zai fassara matsayin jikokin annabi a aikace a zahiri wayannan ko kasan su muka je mun ba mu kai mu gansu ba Balanta, don ka dai ganin shugaban kasan su ba za a gan shi ba. kace daga Najeriya kan kace ba a kai ba eh kuma kai shi domin wannan shi jika annabi shugaban garin su kuma jikan kakan zai haka ne a ce kenan Allah ya mana rahama ya dan mu gansu mu samu albarka mu yi musu hidima mu samu alheri da haka yan uwa ya kamata a matsayin mu na mu yi dan shi jani mu yi abin da aka san mu da shi na hidima na haɗa musu hadaya fara a zan sada da huluna tun daga waɗannan da wannan uwa ya kawo a fara da su a kewaya kowannen uwa ya tabbatar ya je yadda zai wa annabi haka zai masa ba wai sai ya nemi canjin naira biyar naira ashirin naira hamsin naira ɗari ba a in ka zo sayan kaya wa matan ka ma sai kuɗi sun kure takardun da suka fi tsada da to ina ga ne Muhammadu da haka ya kuwa a haɗa masa hadiya a girmama shi kafin daga baya zai mana karatu ya mana jawabi insha Allah ya mana abin da ya sawaka jama'a mun gode Allah ba zai san jiji a yi haka mun gode Allah kwarai da gaske Allah ya kara mana tun masu Allah kar ka yadda wani ya raba ka da zo annabi ko ya raba ka da tijjaniya ce bai annabi bai yi ba ana jin wannan ana ji na idan ya ce maka annabi bai yi ba ba sai ka zama shirin malami za ka ba shi hanka ba in ya ce sai da riga maka ta ya yi izana ya yi izana ne jama'a bari in ga bari in ba ku dariya da ta yi magana kaɗan wata rana wai wani zai uwa yan izala na damu su da muhawara sai suka ce za mu haɗa ku da muƙaddamin mu ku je ku yi muhawara da shi ana nan ana nan ba sa rana ba sai suka je suka sunce a kofar muƙaddamin suna jira ya fito da ya fito ya za ka shi ya kofar gidan diga yana fitowa sai ya cire takalma zai sa a hamata sai ya sauka inda suka rike masa wuce ɗan kaɗan sai ya zauna da ya zauna malamin izara na gefe zai an gasa mana lafiya haɓa maka ku zo ko gidan ka kuma ka tira sakar maka sa hamata sai ka wannan ma akwai nufi akwai dalili ka san su ma in nufi ya kawo mu dalili yace wannan ma akwai dalili yace me dalili yace an ce wai wata rana annabi ya ce wani wajen na faɗi wai wannan izara ya sace masa sakar ma Kuda bakin nan izara sai ce malaka ji tsoron Allah ba yaushe aka yi zara zama manzo Allah yaushe aka yi zara zama manzo Allah har zai sata ka ji tsoron Allah yaushe aka yi zara zama manzo Allah har zai zara zama sata ka tsoron Allah ka ji rubu a ya ji bai inganta ba an yi ina wuce da shi na dauka ya inganta a ba iku samu ne manzo Allah ba yanzu aka yi ku kullum mu da fatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ba iku samu ne manzo Allah ba in ji ka amma da kiyaye dadi to me ya kawo kuri na kuma tunda bai guda wani manzo Allah haka in barku lafiya bismillahir rahmanir rahim man zai tafi fatiha zalibati
السلام عليكم من وهم وقربة فأقرأ كتاب الله تنجو من الهم إذا قمت يا هذا غريبا مسافرا عليك بتقوى الله والصمت والصبر إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب